لقد قسم الله السيادة في الأزل لأحمد والإحسان في القول والعمل فلله ما أسدى ولله ما بذل ثمال اليتامى والمساكين لم يزل لهم عنده ذل وريف وغيث سلا عن هوى دنياه أقطع سلوتي فأدرك من مولاه أرفعه فأدرك من مولاه أرفع قدوتي ولما تجلى للورى نور قدوتي ثوى قبل نور الوحي في نور خلوتي ثوى قبل نور الوحي في نور خلوتي بغار حراء مفردا يتحنث به فاقتده فهو النبي المطهر به به فاقتده فهو النبي المطهر تخلى عن الدنيا لما هو أكبر وأقبل يبغي الحق والكل مدبر ثبيت مناط القلب والجو أغبر كريم منال الكف والروض عثعث كريم منال الكف والروض عثعث توجه للأخرى بأكرم وجهتي وقد نجه الدنيا بأسجر وقد نجه الدنيا بأسجر نجهتي وفي وجهه للعين أمتع نزهتي فقوق سناه لم يدع ليل شبهتي فقد نبه الساهي وغيث المغوث أفامذ أتى رسم الضلالة وم أفامذ أتى رسم الضلالة والمحا وأصبح سكران الجهالة قد صحا وناح لأهل الفهم في كل من تحى ثواقب آيات الكمامة الضحى فلا نابر في حيرة يتريث فلا نابر في حيرة يتيرث هو الأمل الأقصى هو السؤل والمنى له شرف الأخرى إلى شرف الدنا سمائله شمائله إن حن أو رق أو دنا ثمار لمن ياوي لها ظل والجنى فلا نظر يغمى ولا فكر يظرف
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم منا يمبتر رانا الجمعه yau muna yammacin ranar juma'a 23 ga watan shawwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da hudu ga watan shida shekara ta 2021 miladiyya haihuwar annabi isa alaihi salam za mu ci gaba da karatu a cikin littafi na luga wato karatu wanda ya shafi luga littafi mai suna takhmisu alwasa'il almutaqabbala na alfazazi rahimahullahu ta'ala wanda aka fi sani da al-ishriniyat ko ishiriniya wanda wannan darasi shi ne darasi na goma sha biyu a cikin jeren giyar karatuttukan wannan littafi mai albarka a babban manufa da karanta waɗanda littattafan ababe guda biyu ne abu na farko saboda yabon annabi sallallahu alaihi wasallam da suke ɗauke da shi tun daga bayani akan halayensa da sifofinsa da ɗabi'unsa to wannan ana tabarruki da wannan a samu albarka domin wanda yana ƙara taimakawa wajen ganin kima da daraja da matsayi wanda Allah ya baiwa annabi Muhammad saboda duka sifofin da ake kawowa sifofi ne na yabo to kaga wannan zai ƙara tabbatar da soyayyar manzo Allah a cikin zukatan wannan shine alhadaf al-awwal manufa ta farko a manufa ta biyu shine alhadaf al-thani shine al-tharwatul lughawiyya wato jari da ake samu na luga saboda ana buƙatar ɗalibin ilimi a da'ama shi ta ɓangaren luga wadda shi ne matakin farko da ɗalibin ilimi ya kamata ya fara da shi shi ne ya kafa a luga fikihun luga to idan ya fara da wannan to za ka ga iliminsa ya zama tabbatacce amma idan ka yi rauni a luga to duk abin da za ka karanta gwargwadon rauninka a luga gwargwadon rauninka a wannan fannin ko fikihu ne ko hadisi ko ma menene kada kai da kai wasa a barka da luga a barka baya a bangaren luga to wannan shi yasa wa'annan manufofin guda biyu shi yasa muke karanta wa'annan littattafan kamar yadda dai kun sha faɗa kuma alhamdulillah duk sanda aka yi darasi sai mun cimma a wasu halaye wasu ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam wa'anda za su zaburar da mu za su ƙara son mangon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatanmu sannan duk sanda aka yi darasi kuma sai mun cimma wasu kalmomi garibai wayanda da ba mu san su ba ina jan haka ne to idan kana taƙayyidin su duk sanda aka cimma wata kalma sai ka ajiye ta yau da gobe yau da gobe ko da za a gama littafin sai ka ga zama lugawi duk sanda ake buƙatar ka yi hukuba ba sai ka tsaya wai ka rubuta takarda ba ko ka ɗauko littafi kana duba kana karanta wannan duka rauni ne sai dai a ka kawai sama membari kana zazzage larabci ko ba haka bane wannan shi ne abin da ake bukata ba a ce huduba ba ta wuce minti ashirin zuwa talatin ba sai ka rubuta to sanda ka rubuta ba sai takardar ta faɗi bisa hanya sai bayan ka hau membari eh shikenan babu hudu ba to zayya to kada a dogara ga takarda wannan shi ne dalilai guda biyu da ya samu ka ta tsawayen da littattafai alhamdulillah mun fara tun daga ɓantarani kitabun zuhuri hakanan alburda hakanan alhamziya daliyar shehu usman da fodiyo duk waɗanda littattafa an sauke su to Allah ta'ala ya ara mana lokaci har zuwa mu ga lokacin da za mu ga mun samu wani adadi na littattafai wannan silsila ce har zuwa maqamatul hariri insha Allah ta'ala to Allah shi yi mana jagora ashe tun da haka ne ana buƙatar hartace wa'anda littattafan in har baka hartar su to wa'ancan manufofin da aka ambata a baya ba za su tabbata ba za su tabbata in kana son loga ta tsaya a kwakwalwarka a zuciyarka duk sanda ka tashi jefa larabci sai kanonin su zo sai ka zaba to shi ne sai kana har da cewa yadda littattafan sau haka ina mai zaburar da mu cewa mu yi ƙoƙari tun da karatun ba da yawa ake ɗiba kuma daga sati sai sati karatun gaba ɗai in ka mai da himma ko da sati zai zagayo ka haddace shi in kana da himma rashin himma ne kawai yini ɗaya za ka haddace ta khamisi ɗaya na biyu za ka yi haddace ta khamisi biyu yini na uku cikin kwana uku ka haddace shafi ɗaya cikin kwana shida ka haddace shafi biyu wanda shi abin da muke ɗiba to saboda haka in har kuka ce ba za a dinga har da su ba to za a ja dogon lokaci ana karatu fa'ida ba za ta tabbata ba to za mu tashi shafi na 24 a farkonsa hawaye dai alfazazi yana bayani ne akan daraja da matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam da shugabanci shine yace laqad qasama Allahu ziyadata fil azal لأحمد والإحسان في القول والعمل لقد والله حقيقة نارن زوا da Allah قسم الله السيادة Allah ya raba shugabanci wato da ya tashi rabon shugabanci to sai raba shugabanci fil azal tun tale-tale tun ba yanzu ba ana nufin tun kamin a samu duniya da lahira ma tun wannan lokaci Allah ya raba shugabanci wal ihsana da kyautatawa li ahmad daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so da ka waɗannan abubuwa guda biyu Allah ya ware annabi sallallahu alaihi wasallama da su shugabanci kyautatawa to ya yanka su ya kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su fil qawli wal amal a cikin zance ko aiki shi yasa duk abinda annabi zai faɗa duk wani aiki da annabi zai yi to sai kaga akwai kyautatawa a ciki akwai ihsani a ciki saboda abu ne wanda dama tun azaltun ba yanzu ba Allah ya raba ya bashi kana yi cewa to ai akwai waɗanda da shugabanci gaba ba irin na annabi bane sallallahu alaihi wasallam domin shi shugabanci shi shugabanci ne ke bantacce wanda ba wani shugabanci da yake kama da shi to kaga wannan falala ce daraja ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ware manzon Allah da ita shine mi qasamallahu ziyadata Allah madaukakin sarki ya raba shugabanci wal ihsana da kyautatawa fil azal tun ba yanzu ba tun zamani da dadde li ahmad ya bayar da shi ga ya bayar da wayannan abubuwan kyautar su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil qawli wal amal a cikin abin da zai faɗa ko aikin da zai aikata to sai ya ci gaba da cewa falillahi ma asda walillahi ma bazal walillahi ma bazal ma asda duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar na ni'ima na baiwa to falillahi wannan abin na Allah ne eh duk abin da kake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na alkhairi da kyautatawa wa'inda suka gabata to falillahi duka kayan Allah ne Allah ne ya raba ya bashi sannan ma bazal abin da ya watsar na dukiya da daudar duniya shi ma walillahi shi ma na Allah ne subhanahu wa ta'ala to wannan fassara ta farko ke fassara ta biyu a falillahi ko mamaki ya tabbata game da sha'anin ubangiji ma asda mi wato mi ya kai yawan abin da ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ta'ajjubi ke mun yi shi a cikin at-tuhfatul wardiyya ma asda mi ya kai ko kuma mamakin yawan ni'imomin da Allah ya kora wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan ma bazal mamaki ga sha'anin ubangiji wato mamakin ya girma irin ni'imar da ya bayar ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ita ce fassara ta biyu da malamai suke wa shi sadrul baiti ne ko waccan ko kuma a wannan sau da haka ma asida yana ya ɗaukar ta'ajjubi an fahimci wannan sannan yana ya ɗauka a'a fi'ili ne abin jinginawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai zan babu ta'ajjubi ciki a wanda fassara farko ita ta fi zama zahiri da yadda ta'ajjube ne to da ya yi adabi ya ce walillahi ma bazal ba ba ma bazal zai ce ba sai dai ma abzala dole sai an yi ziyada ta hamza sau da fi'ili ne sulasi fi'ili sulasi kuma la yi ta'ajjabu bihi shi kadai ba ta biduni ziyadati ba tare da an ƙara masa hamza ba idan kana son kai ta'ajjubi da bazala to sai ka ce ma abzala bihi ko ma abzala a to wannan ke saboda haka ma asda abinda annabi ya bayar wa ma bazal da abin da ya watsar da shi na duniya na daudar duniya kamar kudade irin kyaututtukan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake irin kyautar raƙumi ɗari ɗin to shi yasa aka siffanta da kamar abin bai son abin to fa lillahi dukkanin su na Allah thimalul yatama wal masakini annabi sallallahu alaihi wasallama fi malul yatama wannan khabarun ne mubtada din sa mahazu ai huwa fi malul yatama kuma zai iya zama tashbihun baligh a ilimin balaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mai taimakon marayu shine zimal bisai eh fi malul yatama ai mu'inul yatama mai tallafa ma marayu ne duk inda annabi ya ga marayu to yakan tallafa masa al-yatama jam'u al-yatim wal masakin kuma annabi sallallahu alaihi wasallama mai tallafa ma talakawa ne kai har ma yayi hadisi yace ni da mai tallafa ma marayu ka hatai ne yawmal qiyama wato muna tare da juna ba wani a tsakanin sai ishara da yatsunsa guda biyu sallallahu alaihi sallama masu daraja lam yazal lahum ba su gushe ba su talakawa nan da marayu lahum ya tabbata gare su inda hu abun annabi zillun suna da wata inuwa da suke da ita duk yadda suke cikin zafi na talauci da yunwa to da sun zo wajen annabi sallallahu alaihi sallama za su samu inuwa ta ta tallafi warifun kuma inuwa wadda take mai ban sha'awa shine warif tana da ban sha'awa kwarai da gaske ko kuma wawun din nan ana iya ɗaukar ta da wawul atsafi in an ga dama sai ya zan bata cikin kalma ba ta cikin huruful kalima sai ya zamo lam ya zallahum indahu zillun sai ka ce wa rifun wa rifun sannan kuma suna da dausai shine gona mai taushi haka mai tsatse mai taushi in kuma ka ga dama wawun ne yana zabuwa cikin kalma warifun ai bahijun ko bahijatu wato suna da wata irin inuwa mai ban sha'awa wagayyizun kuma mai taimakawa mai agazawa shi annabi sallallahu alaihi wasallama mai agaza musu ne ma'ana kamar ruwan sama ne mai yawan kwarara shine gayyi to annabi sallallahu alaihi wasallam wagayyisu mai shayar da su ne ta fuskar taimako ko kuma shi hadari ne gare su ruwan sama ne gare su su wayannan talakawa dama daga alghaisu ne ya ce alghais shi ne hadari ghais ismul fa'il ismul fa'il shi ne ruwan sama mai yawan zuba to shi annabi sallallahu alaihi sallama kamar ruwan sama ne mai yawan zuba ga su waɗancan talakawa da marayu sai ce sala'an hawa duniyahu sala annabi sallallahu alaihi wasallama ya sonce an hawa duniyahu daga son duniyarsa annabi baya son duniya aqta'a salwatin mafi yankewar wato cirewa mana abin ya ma wuce misali irin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tube makansa soyayyar duniya matukar yankewa yawa ya gari babu wani abu na son duniya a cikin zuciyarsa shine as-salwatu akan ce sala an kaza ana nufin takhalla anhu wa tarakahu ko kuma nasiyahu duk ana iya faɗa kana cewa salautu an kaza ba bi ma'ana nasitu na mantaka haka akan ce as-salwatu bisi shi ma ana nufin a barin abu ko mantawa da shi ko fita daga gare shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire makansa son duniya ko ya cire ko ya tube daga son daga barin son duniya a qata' salwatin mafi yankewar wato cirewa fa'adaraka sai ya riski ma'ana ya samu maulahu mahalicinsa shine Allah arfa huzwatin shine mafi ɗaukaka wajen daraja wato ya samu ubangijinsa shine Allah subhanahu wa ta'ala maulahu ay nasiruhu wa mu'inu mai taimakonsa mai tallafa masa ya riski Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana arfa'a hudwatin mafi ɗaukakar matsayi in an ce alhudwa bizza shine ar-rutba ko asharaf daraja da ɗaukaka daga haziya ne haziya haza akan ce kuma haza akan ce haziya haza ya hazi eh? sannan akan ce haziya bi ma'ana zafira bi kaba ya rabauta da wani abu walamma tajalla lokacin da manzon Allah ya bayyana lilwara ga halittu nura qudwatin yana matsayin haske abin koyi sai zama haske ga su halittun nan amma fa haske na na koyi wanda za a kwaikwaye shi sawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna sawa ya an ce sawa shine zama bi ma'ana ƙa'ada ko sabata akan ce zawaitu kenan ko kamata ya rubuta ya ya kamata ya rubuta ba alif ba tunda sawaitu ake cewa ba a cewa saw ba a cewa sawautu ba wawun ake kawowa ba yawun ake kawowa idan aka hada shi da ta'un damir sai a ce sawaitu ai sabattu na tabbata to haƙƙinsa ga ka'ida ta tasarfu da imla'i shine a rubuta ya wadda malamai ke kira ya zawai a ya tabbata ƙabla nuril wahayi tun kamin hasken wahayi ya zo masa fi nuri khalwatin yana cikin haske na kaɗaituwa khalwatin bilha da haƙaramin maiwa khalwa shine da kaɗaituwa da yake yi aina bigori heroin a wani kogo da ake kira garu hero mufradan kuma yana kadaitacce shi kadai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam amin a aiko shi da risala ya samu kwarai shawa suna bautar gumaka bauta kala-kala daban-daban wanda yana da gunki kaza wanda yana da gunki kaza wanda yana da gunki kaza suna shirka to lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wahayi sai ya gabe wannan abin bai dace bari ya dinga komawa gefe yana tunanin abin da zai fito ma su wayannan mushrikan da shi kuma da Allah su dawo bisa ga wani abu wanda ya fi shi shi ne ya dinga shiga wannan garu hira yana nazari yana tunani shine ya tahannasu yana bauta ma'ana yana nazarin abin da zai fito ma mutanensa shine bautar da yake yi ba ana nufin sallah ko azumi ko da sauransu a'a yana tunanin me zai fito ma su waɗannan mushrikan amma at-tahannus fil lugha shine at-ta'abbud bauta ibada to sai ce bihi ga annabi sallallahu alaihi sallama ne faƙata dai in za ka yi koyi ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fahawan nabiyyu shine annabi sallallahu alaihi wasallama al-mutahhar kamar ka tambaye shi dalili to ya za ka ce in zan yi koyi koyi da annabi kadai kun ga bihi sai gabatar da aljaru wal majrur li ifadati al hasar hmm bai ce faqatade bihi ba sai ce bihi faqatade to duk sanda aka gabatar da aljaru wal majrur akan muta'alliqin sa wannan agun malaman balaga suka ce haza yufidu al hasar me ma'ana hasar shine ƙara tabbatar da hukunci akan shi almuta'alliqu din na aljar wal majrur saboda haka a babin balaga ka ce bihi faqatadi to yafi balaga saboda ka ce faqatadi bihi eh kamar ka ce lillahi fa'bud to wanda yafi balaga daga ce fa'budillah wancan yafi iyaka na'budu ya fi balaga saboda ka ce na'budu iyaka wannan duka yufidul hasar in an koma littattafan balaga al'imamu suyuti rahimahullahu ta'ala cikin uqudul juman alfiya su ta balaga ya yi bayanai masu zurfi a kan wannan a to sai ce fahuwan nabiyu dalili na na farko dai shine annabi bai ba da labari daga Allah shine ma'ana annabi ai Allah zai yukhbiru nasa anillah wanda yake ɗauko labari daga Allah ya kawo mu mutane al-mutahhar kuma shine an ka tsalkake an tsalkake komai nasa amma duk wanda ba annabi ba to baya da wannan tsalkin akwai wani abu tare da shi to ashe za ka yi addini to ka ɗauko daga wa tsalkakakke wannan shi ne ta halla duniya dalili na biyu kuma annabi sallallahu alaihi sallama ya wofinta daga barin duniya ya yi wa duniya saki uku yadda ake faɗa ya yi baran-baran da duniya ba duniya a gabansa lima huwa akbaru sai ya fuskanci abin da ya fi duniya girma shine yarda Allah eh wa ridwanun min Allah akbar to saboda wannan yardar da Allah ya ce samun ta daga wajen Allah shine duk komai girma to shi yasa manzon Allah ta khalla anid duniya sai ya watsi da duniya to zaka zo ka bi wanda shi gaba ɗaya duniyar ma ita ce manufarsa ya halaka ka gaban za wa aqbala kuma annabi ya fuskanta ya fuskanta zuwa ga ubangijinsa yabgil haqqa yana neman gaskiya wal kullu lokacin da su kuma quraishawa mushrikai gaba ɗayan su mudbi kowa kowansu ya juya ba gaskiya baya shi kuma annabi lokaci ya fuskance ta sallallahu alaihi wa sallam sabitu annabi mai tabbata ne ga manatil kalbi maratayin zuciya sallallahu alaihi wasallam ya ce mana shi ne abin ratayawa min na tsayanutu sabitu kuma shi ne a yi sabitun eh mana mai tabbataccen manatil kalbi maratayin zuciya ne yana nufin kyakkyawan niyya wannan ishara ce kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai yi to yakan kyautata niyya a kansa wal jaw kuma lokacin da alha wannan jumla ce haliya alhali kuma sararin samaniya agabaru lokacin da ya tuzne da kura shi ne lokacin jihadi sallallahu alaihi wasallam to hatta a wannan lokaci manzo Allah zuciyarsa a tabbace take ba ta raurawa lokacin da aka haɗu da makiya aka yi gumurzu ƙura ta turmuki in ka duba sama ma ko rana ba ka gani lokacin da mazaje ke razana ke to shi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin zuciya shi ke ƙara tabbata to irin wannan shine yace kai koyi da shi akwai wanda ke da wannan sifofin to kaga ba a koyi da wani in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam karimun karimu manalil kafi annabi mai yawan karamci ne na manalil kafi abinda tafin hannu ke bayarwa na dukiya annabi ba marowaci bane eh hannunsa ba irin hannun yan dambe bane da za a rike a makale annabi ba ya da ruwa sai ce warraudu ita ma jumla ce hawiya alhali lokacin da fadama dausayi asasu lokacin da ya bushe bai da ciyawa to shi ko annabi lokacin yake yake mai yawan kyauta sanda ake fari ana kuka ba ruwan sama ba abinci ba kaza ba kaza babu babu babu to shi ko manzo Allah lokacin eh ba wai zai bada abu yafi yawan bayarwa bayarwa kan koyaushe yana bayarwa in ka ce ya bayar kaga ai ba ba ya mu a'a ya fi yawan bayarwa sabanin mu wani da zarar ya ga sai a hankali yau wato sannan zai ƙara ɗaure sto ɗin shi sai ce to ba masana sun yi nuni kan cewa wannan shekara shekarar yunwa ce sau da haka kyautar da ake yi sai an rage wanda ake ba baiwa naira dubu a dawo a bashi ɗari biyar haka shaidan zai tai masa wahayi ko ba haka ba ne to manzo Allah ba haka yake ba sallallahu alaihi wa sallam shine ma'anar afa'azu a luga akan ce alfa'asatil ardu bi ma'ana idza yabisat ƙasa ta bushe ba ruwa ba ciyawa ba damshi bil'aini wasa asatil ardu ka taba ji wannan luga ko to akan faɗi haka nan a harshen larabci to shine ya kawo a nan warraudu a azu alhali dausayi wanda yana da wahala ga gauri dausayi mai damshi a cewa ya bushe ba ciyawa ba sanyi ba komai wannan ishara ce kan cewa duk sanda wahala ta tsanin daga al'umma to shi manzo Allah sanne ya fi yawan kyauta to sai mu yi koyi da wani tawajjaha lil ukhra manzo Allah ya fuskanta don neman lahira shi ba ruwa ne da duniya bi akrami wajhatin ko tare da mafi girman fuskanta bai rage komai ba wa kad haƙiƙa na jihar duniya yawa duniya tsawa duniya ita ta ga an fita batunta an sake ta an yi watsi da ita ta ga an fuskanci kishiyarta ita ce lahira sai ta ɗan dinga lalle kowa sai annabi ya mata tsawa ce ke kama kai sai na ali radiyallahu ta'ala an harwaito daga gare shi an ci cikin dare yake tashi lokacin da kowa ya bace ce ke duniya ke duniya itilabi gairi itilabi gairi ki nemi wani na ni na fi karfin ki eh ba ni ya kamata ki zo ki ruɗa ba me zai yi da ke ce to daga yau na sake ki na sake ki saki uku to haka mutane kirki ki daidai lokacin da shi wani yana can duniya yake roƙo Allah ya bashi ga wani shi kuma korar duniya yake yi je ki nemi wani na ba ni ba ɗalibin zairi nemi wani na ba ni ba to haka sai ne na aliki to wannan ya yi koyi ne da mai gidansa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wa kadin da ta ai zajara annajmu fil lugha shine az-zajru kawa abu tsawa eh yawa najjatu na buga mai tsawa a yi fajartu bi azijari na jihatin da mafi girman tsawatarwa ba ƙaramar tsawa yawa duniya ba tsawa ya mata mai ƙarfi don ta kama kanta to haka ya kamata mu ma mu yi ba wai ka zo kana faɗa saboda duniya sallallahu alaihi wasallam wa fi wajihihi ya tabbata a cikin fuskar manzon Allah lil aini ga idaniya mai kallonsa amta'i nuzhatin mafi dadin farin ciki ma'ana duk wata idaniya da ta samu kallon fuskar manzon Allah to za ta samu hutu mafi dadi duk wani abu da yake damunka duk wata wahala da tare da kai kana zuwa kana kallon fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ji gaba kana cikin aljanna kallon fuska ce kawai sallallahu alaihi wasallam annuzuha shine al-farahu was-surur farin ciki eh kamar yadda ake faɗa kharajtu lin-nazaha la fita domin dan shakata in dan ji dadi da sauransu suqubu sanahu hasken haƙoran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma a haskensa ko bayyanar haskensa shine su ko bullowar sanahu haskensa ba haƙora ba bullowar sanahu haskensa lam ya da laila shubhati bai bar wani duhu na shubha ba in ka ji mutum ya ce yana cikin shubha yana cikin rikici to hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai same shi amma duk wanda hasken manzo Allah ya sama ina shi ina magana rikici yanzu da kaji suna cewa malamai sun rikita mutane waye waye babu hasken sunna tare da shi da ya yi karatu sai faɗi haka faƙar nubbi hassahi kai da manzo Allah ya bayyana haƙiƙa an yi tambihi an faɗakar ga asahi rabkanan ne duk wanda an ramkanan ne to an riga an mai fadakarwa to me uzurinsa wa ghithal mughawwis kuma an taimaka ma an agaza mu mai neman agazi sai yake cewa afamuz ata rasmu dalalati wan maha rasmu dalalati rubutu na bata ko zane na bata shine ar-rasmu ar-rasmu akan ce arrasmu ana nufin zane alkhat arrasmu kuma ana nufin alkitaba rubutu yawwa wannan da za ka yi da alkalami ko da bayo to rubutu ko zane na bata afa ya shafi wan maha ya goge mus'ata tun lokacin da manzo Allah ya ba sabo wata bata ba kai ko alama ta babu alamunta ma da ba ga gani ce kai akwai birbishin bata a nan babu wa asbaha sakaranul jahalati sakaranul jahalati mai maye na jahilci wa asbaha ya zamo ya waye gari kadisa hayawar sake ya fita daga wannan mayan yanzu ya dawo cikin hankalinsa da ba jahilci na mai yawa to ga ilimi an bashi shi sa duk wanda bai karatu ba za a ga akwai wani nau'in hauka tare da shi eh jahilci bala'i amma in mutum ya yi karatu sai ka ya ƙara nutsuwa duk da za a ga mutum rikice yana karatu ko yana ɗalibi to da bai karatun sai ya fi haka nan tambaye haukar da zai yi sai ta fi wani sai ce walaha li ahlil fahmi walaha to sawaqibu ayatin ga can gaba sawaqibu ayatin bullowar mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallama bayyanar mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallama walaha sun bayyana li ahlil fahmi ga ma'abuta fahimta fi kulli muntaha ba mantaha ba ne fi kulli muntaha a cikin duk wani abin nufi duk a cikin duk wata manufa sai ce kama kamar yadda mata abduha rana take jiyar da mutane daɗi lokacin walaha ba lokacin da rana ta fi daɗi kamar lokacin walaha babu da an kai lokacin zawali sai ka zafi ya biyo baya amma lokacin walaha za ka ji ta da sanyi sannan hasken nata bai cuta za ka iya hada ido biyu da ita to da kassan rana tana je da mutane masu kallon ta daɗi lokacin walaha to haka waɗannan bayyana waɗannan mu'ujizojin suka bayyana ga ma'abuta alfahami su ne malamai ma'abuta fahimta fi kulli منتحى بالها بالحاء أه؟ المنتحى شيني المقصود هو المقصد منفى با المنتحى با ده هاو الكبير وانا ابو تكيوا to ba shi ake magana ba ana don kakka haɗa abubuwa guda biyu ka bai da su ɗaya a cikin duk wani abu wanda yake abin nufi mana duk abin da su suke nufi ahalin fahimi din nan to mu'jizojin sun bayyana a kai fala naziru ba wani mai dubi ya tarayya su da yake jinkiri fi hairatin a cikin ɗebuwa domin abin da zai kawar da ɗebuwar ya bayyana in ka ga mutum cikin ɗebuwa to mu'ujizatu na annabi da ajaibu nashi ba su bayyana masa amma suna bayyana gare sai ka ga duk wani ɗebuwa da wani kwankwanto duka sai ka da an ce mai daga annabi sai ka ga ya miƙa waya amma a ce annabi ya yi kaza ko ya tabbata daga annabi kaga mutum na jayayya to yana da saura shi ne ce falana zero ba wani mai dubi ko na zuciya ko na ido fi ya tarayyazu da yake jinkiri fi hairatin a cikin nemuwa ya tarayyaz a tarayyuz shi ne a ta'akhur akan ce tarayyaz ai ta'akhar tarayyaz anni ترى يسأل عن عن كذا بمعنى تأخر عن كي جنكي كر كي غوغاوا to wannan ita ma sabuwar luga ce eh akan ce zaidun mutarayyib bi ma'ana mutaakhir muta'alli la yata'ajjal fil umur baya gaggawa cikin al'amura huwa al'amalu manzo Allah shine abun guri al'aƙasa mafi nisa huwa su'ul annabi shine abin tambaya shine as-su'ul aka ce as-su'ul wani lokaci ana nufin alhaja bukata aka ce as-su'ul ana nufin kuma al-mas'ulu an abinda ka zo kana tambaya a kansa to ana kiransa da as-su'ul qala qad utita su'ulaka ya musa eh to me su ulaka hmm? to duk guda ne duk guda ne eh insha Allah wal muna da kuma gurace gurace jam'un muniyatin wal muna lahu sharaful ukhra annabi yana shi yake da daraja ta lahira ila sharafin duna wanda ya jayo ta ya hada ta da darajar duniya da ta duniya da ta lahira duka annabi ya haɗe su suka zama na shi ka ba wani mai daraja a duniya sai annabi sallallahu alaihi wasallam in ana maganar daraja to duk wani da zaka kawo darajar shi ba ta hakika ba ce majaziya ce don ba ta tabbata shama'ilu ɗabi'unsa sallallahu alaihi wasallama in hanna duk lokacin da zai tausaya aurarka ko zai yi jinƙai audana ko zai kusance ka da wani abu to simarun zai zamo gare ka kamar 'ya'yan itace liman ya wi ga wanda ya nemi tarewa zuwa gare shi wanda wannan 'ya itacen kuma lahazin akwai inuwa mai daɗi tare da su waljana da ninannun ‘ya'yan itace masu daɗi wayanda sun ka isa taɗi a cinke su to kamar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da kiransa da at-tashbihu at-tamthili shine ya kamata annabi sallallahu alaihi wasallam da itaciya mai ‘ya'yan itace kamar aful misali alhuturunji a misali ko ga wasa ko wani ya itace ne mai ya'ya ga inuwa mai kyau sannan ga ya'ya kuma ne nan ga zafin rana ga inuwa lafiya to lokacin da ka tare zuwa ga wannan itaciya riba biyu za ka ci yawwa ka sha inuwa ka ji sanyi lafiya lau sannan ka ci 'ya'ya kuma ka koshi to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ga duk wani mabukaci da ya nemi tarewa zuwa gare shi fala nazrun babu wani kallo ya zama ba wata idaniya ya zama da za ta zamo mai jin kishirwa inda ta samu kanta wurin manzon Allah wala fikira babu wani tunani ya gare su da zai zamo mai jin yunwa algarsu bisai ana nufin yunwa aljuhu shadid yunwa mai tsanani to shi ke kira da algarsu bisai ba algarsu ba bisi wannan da shi na itace garastu kaza na dasa kaza amma garastu bisa wannan ina jin yunwa ko na jin yunwa ko agrifu ina jin yunwa bisa to haka ma da yake ta kawo maka abubuwa a kawo maka yabon manzo Allah sannan a kawo maka jarin kalimomi masu tsada to shine ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama saboda kyawawan ɗabi'unsa duk lokacin da zai tausaya ya yi jin kai ya kusance ka to za ka same shi kamar itaciya kamar itaciya ce mai ya'ya mai inuwa ya'yan ma wayanda suka nina to za ka gaba wani mai kallo da zai zama mai jin kishirwa haka babu wani tunani da zai zama mai jin yunwa ma'ana da kallonka da tunaninka duk za su zamo a ƙoshe idanunka za su ga abin da suke so sannan tunaninka ma ƙwaƙwalwarka ma ita ma za ta tuno abin da zai wadatar da ita to da shi annabi sallallahu alaihi sallama ganinsa kawai ya wadatar to Allah ta'ala ya taimaka nan za mu dakata insha Allah ta'ala sai wani darasi sai mu ci gaba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته